الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ماذا متاشي ايه تو تو to bismillahir rahmanir rahim to ci gaba dai da bayanin abin da yake wajibi a kudurta da zuciya halussa kuma su faɗi yace wa annal imana kuma wajibi ne a kudurta cewa imani qaulun bil lisani magana ne da harshe wa ikhlasun bil qalbi kuma da ikhlasi ga zuciya wa amalin bil jawarihi da kuma aiki da gabubuwa wannan shine imani mutum ya faɗi da harshe na zuciya ta ta kudurta gabubuwa ne su aikata duk da yake wannan ba a yi ijma'i akan haka ba da mutum zai faɗi kalmar imani la ilaha illallah kuma zuciya ta yi ta ƙudurta la'ilaha illallah ta yadda kuma ya aikata ayyukan la'ilaha illallah ko to ko da bai abin gaba ko da bai haɗe hakan nan da baki ba to duk dai ga ra'ayin wasu malamai suna ɗauka taimomin shi ya sawan gaba a yi ijima'i a kansa ba amma dai kuma haka an ka nema haka an ka nema mutum ya yi imani da zuciya ta ya faɗi da harshe sannan gaɓuɓuwa ne su aikata yazidu shi imani yana ƙaruwa biziyadatul amali da ƙaruwa ayyuka na alkhairi mike tabbatar da imani ayyukan alkhairi yana ƙaruwa da ƙaruwa ayyukan alkhairi wayan ƙusu kuma imani yana ragewa bai na ƙasa da ragewa ayyukan alkhairi wanga ba wai sai ka ƙudurta ba ma abu ne practically don mai gwadawa ya gwada ya gani ayyukan alkhairi irin abubuwa na nafilfili da yake farilloli za a farawa ka tsare salloli cikin jam'i kana azumin ramala da yake shi shekara-shekara akai duk dai ayyuka dai na farilla ka yi to sai ka biyo da nafilfili irin a raga'ib sallolin da annabi ya sunanta bayan kowace sallar farilla tare da kowace sallar farilla akwai nafila ko gabaninta ko bayanta ko duka biyu to ka tsare waɗannan nafilfili ka tsare irin sallar luha wadda aka yi da hanci ka tsare ƙiyamun laili azumin nafila sadaka ta ɗau'i in Allah ya hore ma abin sadaka ka gani za ka ga imani na ƙaruwa cikin zuciyarka alamar imani ya karu cikin zuciyarka sai ka ga wasu abubuwa can da na alkhairi da baka iya yanzu kana yansu sassauki wasu abubuwa na sabon Allah da haka iya yi can da yanzu baka iya yansu saboda imanin dama imani shine steering shi shi agres na zuciya ita kuma zuciya ita asteering na sauran gabubuwa to kaga karhe an same gires shi zai karfafa shi yawa to haka imani yake sannan in kana son ka san yana ƙaruwa ko yana raguwa ayyukan da ka saba yi na alkhairi dan ja da baya gare su kaga kaga wanda za ka komawa na filfilin da ka saba yi sai ka bari ka ba qiyamul layl duk da ayyukan alkhairi da ka bari kaga wanda za ka lalacewa kiri-kiri kana ji kana gani wasu abubuwan da baka iya na sabon Allah sai ka ga yanzu kai su za sauki saboda zuciyar ta yi salakin babu gires ita kuma zuciya kaga tun da ta yi silakin ba ta da ƙarhin kontrolin ɗin gabubuwa don haka wannan aƙida ce ta ahalar suna kafataninsu ibadi yana ƙaruwa kuma yana ragewa mika ƙara shi ayyukan alheri mika rage shi jawowa baya rage ayyukan alheri kana nan kana bari imanin kana lalacewa kana bari imanin kana lalacewa a waye gari an kai ga inda ba a so Allah ya tsare mu to aqida ce ta ahlus sunna kuma ta samu azali daga nasoshi na qur'ani ni ke nuna mana imani na karuwa Allah tabaaraka wata'ala yana cewa wayazdadal ladina amanu imanan Allah yana ƙara ma masu imani imani ashe yana karuwa ko bai karuwa yana karuwa kaga wannan aqida ce ta ahlus sunna don haka don mai son imani na ya ƙaru ya ƙara ayyukan alkhairi a ci gaba da zikiri a ci gaba da karatun ƙur'ani istighfari da sauransu za ka ga imanin kana ƙaruwa sannan waɗanda ka saba yi kuma in ka jawo baya kai da kan haka kana sanin ka lalace wani abu ya shiga to Allah ya tsare mu na imanin mu to wala ya kamulu qaulul imani imani ba bangare uku bane da faɗi da baki da ƙudurta ga zuciya da aiki ga gaɓuɓuwa to shi ne ya ce wala ya kamala ƙaunar imani faɗar imani ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi shi ne ƙaunar imani ko to faɗar imani ba ya cika illa bil amala sai da aiki in ka ce la ilaha illallahu da baki to ayyukan ka su nuna la ilaha illallahu amma ka ce la ilaha illallahu ka ce inda boka da gaske haka ko ko ka ce ka yi tsafi da gaske haka ko ka ce ka yi duk dai abin da yake sabanin la ilaha illallah yadda imani kamar arwalla ne ko sallah akwai abubuwan da ke walwale alwala in an yi ta ko babu to haka imani ko ka yi shi akwai abubuwan da ke walwale shi Allah ya tsare mu daga gare su ka gani to shine maganar imani ba ta cika sai da aiki ko in dai da gaske haka in kayi magana imani ka faɗi imani da baki to gaɓuɓuwanka su aikata amma ka faɗi mun ka ga aikinka daban to wannan miza mu ɗaukaka munafuki waɗanda magana su ta saba ma ayyukansu wala ƙaulun wa amalun haka da maganar imani da aikin imani duka ba su cika illa bin niyatin sai da niyya mai kyau niyya anniyatu manadul a'mali niyya ita ce marataya ayyuka duk ayyuka ana rataya su ga niyya kamar wanda hadisin annabi ya ce innamal a'malu binniyati ayyuka suna tahiya ne da niyoyi wa innamal likulli imrin ma nawa kuma kawai kowane mutum ana mai hukunci ne da abin da ya niyanta to sai dai ita kuma niyya akwai inda ake karbarta akwai inda bata da amfani yanzu kai na kaddo kwalbar giya ka sha ya haka shan giya kace to ai kai baka yi niyyar shan giya ba kai ruwa kai niyyar sha ana karban ma nan magana ana karban ma cewa ruwa na kashe ba giya ba wato ka gani ka gani amma sauran ayyuka na addini dai to dole sai da ni waɗanda ake neman karbawa su wurin Allah to sai da niyya kaga shi yasa maganganun da annan mabiya Abdul Jabbar na yi kaga maganganun banza na jahilci ne da rashin sanin addini wai abdul jabbar maganganun da ya haɗi ga annabi bai haɗe su da niyyar zagin annabi ba kwanaki wani ya bugo mini har ya tura fu'a da wannan munafikin nan mai kibla fm ya bugo ni ban gano shi na ba saboda ni ban san shi ba ban taɓa rayuwa ban taɓa sauraron kibla fm ba labari ɗaya na kaji malam yana da tambaya nace to me tambayar ka mutum ya kudurta abu ga zuciyarsa sai ya ce ga abin da yake nufi wasu sun ka ce a ashin magana ta za a karba ko tasu ni ce a tashi za a karba saboda annabi ya ce inna mal amalu bin wa inna mal kullu ya ce to madalla na gode sai ya kashe bayan kwana biyu sai ya sake buguwa ni ban gano shi na ba mala ina da tambaya ni ne na shekaran jiya ni ce to to mutum ya aikata aiki sai ya ce ga abin da yake nufi wasu sun ka ce a a magana ta za ni ce a na tashi za a karba dangane da hadisin nan sai ce to game da mala abdul-jabbar shek abdul-jabbar yanzu an ce ya zagi manzon Allah to shi kuma ya ce bai faɗi da nihin a ta abdul-jabbar daban ce ta abdul-jabbar daban ce ba ta shigowa irin nan maganganu ya faɗi waɗanda ba su da wani ambigiti ba su da wata ma'ana illa ma'ana guda inda ya faɗi maganganu masu bakin damo tana ɗaukar kaza tana ɗaukar kaza kamar misali kalmar ra'ina da larabci tana da ma'ana biyu tana da ma'ana unzurna jinkirta muna sannan tana da ma'anar rubabbe to yahuda sai su to su ce ra'ina ya rasulullahi sai su kama dariya su suna nufin rubabbe sun zage shi to sai Allah ya hana mu musulmi amfani da ita don mi tana da bakin damo tana da ma'ana alkhairi tana da ma'ana shari to duk kalmar da adda ma'ana alheri ko ma'ana shari to ku musu ku yi kokari ku yi aboye dinanta don kuna amfani da ita ta ma'ana alheri makiyan ku sai amfani da ita ma'ana shari ina shi yasa ya ce wala ta qulu ra'ina wa qulun zurna kaga ya nun da ra'ina da unzurna duk ma'anar su guda yanzu unzurna ita ba ta da wata ma'ana illa ma'ana guda jinkirta min to ku yi avoidin din waccan nice to da a ce kalmomin da ya faɗi suna da bakin damo to wannan na aka cewa mi yaka nufi wacce yaka nufi amma kalmomin da ya faɗi ma'anar su guda nice yanzu bari in baka misali kai yanzu in ce maka mazinaci ni hake ce mazinaci sai in ce ba haka nan nake nufi ba kalmar mazinaci tana da wata ma'ana banda mazinaci ce nace to abin da ya faɗi kenan ya ce ba manzon Allah fyaɗe yawa na na safiya fyaɗe kalma me ya fyaɗe ni ce refin ya yi refin ɗin na na safiya kalmar fyaɗe ma'ana guda gare ta an ka ce mutum yawa mace fyaɗe ba ta da wata ma'ana illa ya yi amfani da ita ba bisa haƙƙin shari'a kuma ba da yadda ta shi a fyaɗe to haka ya ce to me zai ce ya ce mana ba haka ne ya to ba haka ne ya me ya ka nufi ya ce a haka dai mun haka ma to ina son ka yi mini rantsuwa da Allah cewa Abdul Jabbar ba masoyi manzon Allah ba ne ni ce to in yi ma rantsuwa matsayin ka nawa kotu ake rantsuwa ya ce a eh saboda in samu natsuwa ni ce to in na yi ma ka samu natsuwa sauran irin kafa a shi da shi yana so ne to sai daga kada aqiya su ga kamar kila tsoro muke ji koko ba mu tabbatar da abin da muka sai nace rantsu haka so ko nace billahi allazi la ilaha illa wa na rantsa da ubangijin da ya halicci sammai da kasai dangane da kalmomin da ya faɗi maki manzo Allah na bai su manzo Allah don ba mai faɗin su ga masoyi nai ba mai iya faɗa mu uba nai irin su sai ya ce ba haka nace a to kai dan iska haki kenan dan iska sai na rikice mai sai ya kashe waya shi na sai ya tafi gobe sai ya sawo ga kibla fm sai ya sa double standard of bella yabo wai na double standard sai a tayar shi ne ya gani yan bugu kayan magana da fu'ad nice a ban sani ba gashi na nice ok to shi lalle da ji hausa kam ta bobawa da lamba america ashe shi ne to shi haka ya buga ma abdalla gadon kaya shi ma ya mai haka nan ya buga ma rabi'u rijiyar lemu haka da ya kama bubuga wa mutane ya gaje ya bari to kaga wannan maganar banza ce in an ka ce mutum yawa mace fyaɗe ka ce wai ba haka nan yake nufi to me ka nufi kalmar fyaɗe in an ka ce abin da ya shahi mace tana da wata ma'ana to ba ta da ma'ana biyu eh yawa mace fyaɗe to sannan da bakinsu ko yaron nan da ya bugo mai wanda ya ce almajiri na na masoyi na mi ce an jingina mugun aiki ga manzon Allah an ce manzon Allah yana tsutsa al'aura Husaini an jingina mugu a wannan ɗabi'a yan liwaɗi wani mugun aiki yaka nufi liwaɗi ko kuma wai ba duk ba su soke manzon Allah ba sun jingina liwaɗi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hadisan ga suna nan cikin littafin ahli suna suna cikin littafansu su yan shi'a don aqida shi'a suke bisa gare ta to kuma da littafan adana sunna duk hadisan ba su inganta ba amma kuma an liƙe ma ahalar sunna ahalar sunna sun ce manzon Allah dan liwadi ne don haka shi yanzu wanke manzon Allah yake yi kana wanke abin da kana kore abin da babu waɗanga maganganu babu su kai ka kirkiro abin ka ya ce hadisi mai lamba ta kaza cikin sahihu muslim an ce manzon Allah fyaɗi yawa safiya da an ka zo sai kabiru bashir sai ya ce ka ba da lamba hadisi gashi a sa an ka sa rikoda gashi murya ta yi hadisi mai lamba kaza cikin sayi wa musulun an jingina fyaɗe ga manzon Allah an ce manzon Allah fyaɗe ya ce to yanzu ga musulun nan gaba ga buɗe don Allah ka karanta mana wurin sai ce lokaci ba ya isa minti goma sun yi kaɗan duk duniya ka tara duk hadisan da babu hadisin da ba a karanta cikin minti goma duk duniya babu shi babu hadisin da ba a karanta cikin minti goma ya san babu waɗannan kalmomi kuma sai da lauyoyi ne ba kakka yadda ka zo wurin mukabalar ka san dai kalmomi babu cikin littafin nan in ka zo ka yace a'a shi sai ya zo ya dauka yawar gice sai tashi yadda yi ya ɗauka bayi za a yi bumbun kari ya cika littafai littafi ɗari bai yadda da su to suna Allah yasa sun ka zama mai musiba inda ya sani babu da sai kai da tai da littafi ce to ai kun ga babu littafi kusa ya samu uzuri a wace to sai ya zo da abinai buɗe ga sunan ka nuna mana muslim inda an kace annabi ya faɗi babu duk kalmomin da ya jingina ba annabi babu inda ko littafan shi a basu jingina su ba shi ya kirkiro ɗannan kalmomin don haka ba minti goma ba yan awa goma kan bashi ba iya kawo inda suke don babu su to ina haka cewa kuma korewa ka kai kana kore abin da babu inda an rubuta ka ce kai kore ma manzon Allah haka kai ka kirkiro manzon Allah su don haka ko da an yi rashin izgilin a sake shi da an gane a kashe shi ya ka hukunci ne kenan an gane shi balle don yana da wahala amma dai kwagga abdul jabbar ya kashe shi shi mu- ita a matsayinmu in mu mu mu mu ɗaya kashe shi kaji to ina yake don ya zan darasi ga wasu jinga ce a haya a sojan haya ne an ka ɗauko shi iran na turo shi da turawa su yake wa aiki to kaga iri ne duka yana cikin raunin da aga musulmi jiran cewa wai sai hukuma ta yi kuma hukuma kuma san yadda take hukumar ta musulunci ce yanzu yaron can na, na, na, na- na rijau da ya ce baba uban allah in yasi wajen aka yi sai gwamnati ta ɗaukar mai hukunci to wani hukunci gwamnati ta ɗaukar mai to yanzu yana nan an kama shi an sako shi yana nan yana yawo ne kuma cikin musulmi kuma sun kyale shi wani rauni ya wuce musulmi haka nan ayar waƙan nan na fitowa kai ya kai gobe ko da garin Allah ka wayewa an yi kundin bala an shiga gidansu an kashe shi haka ya kamata shi kenan to la'allahum yantahuna in sun kuna haka nan sai su bari amma hukuma kahiri na tsaye da ba kahiri hukunci ho to to na yake eh to wala qaulun wa amalun eh wala qaulun wa amalun da magana imani da aikin imani duk ba su cika illa bi niyatin sai da niyya mai kyau shi yasa laraba suke da karin magana niyyatul mar'i khairun min amalihi niyyar mutum ta yi alkhairi daga aikinsa ka kudurta niyya mai kyau kamar yadda hadisai sun ka tabbata wanda ya yi nufin kyakkyawan aiki bai samu yi ba za a rubuta mai lada cikakka bai samu yi ba in yayi sai a rubuta dinka mai goma zuwa da Allah ya so amma wanda ya kudurta zai saba ma Allah ba za a rubuta mai ba sai ya saba kuma in ya saba da zunubi guda za a rubuta mai saboda rahama ta Allah da soyayya ta da al'ummar annabi wala qaulun hakan gazancin imani wa amalun da aikin imani wala qaulun wa amal wa niyyatun da niyyar imani duka ba su cika illa bin muwafaqatis sunna sai da dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gizo ka saka don haka ba maganar ake kallo ba ba aikin ake kallo ba ba niyyarka ba sha abin na yayi daidai da sunna dama na faɗa muku aiki ba zai zan illa man alladina amanu wa amilus salihati aiki ba zai zan salihun ba sai ya tara siffofi biyu na farko ikhlasi an yi shi don neman yadda Allah sannan na biyu mutaba'a an bi manzon Allah gayyinai tunda Allah inda Allah na so sai ya aiko mu kowa na shi kofi na Qur'ani kai yau da kaga dama to sai ya aiko ta hannun Annabi Muhammadu shi ya ba mu ashe kenan ibada ba ta zama karɓar Allah sai kai wa da Annabi ya ce da zaran kai ibada an ka ce me dalilin ka tsaya kana durba durba ai uwaye da kakanni to kaga ba- ba a kiranta ibada bata zan amalin salihun ba to ka gani to da aiki da niyya da da da, da zancin imani da aikin imani da niyya mai kyau duk ba su yin kyawu ba su cika illa bin muwafaqa da sunna sai sun dace da sunnar annabi sallallahu alaihi haka annabi ya ce haka annabi ya karantar wa annahu kuma yadda al'amari yake daga cikin abubuwan da an wajibi a ƙudurta la ya kafuru ahadun mutum guda ba zai kafirta wa bi zambin saboda zunubi min ahalil qibla da cikin mutanen alqibla su wane ne ahalil qibla musulmi ba musulmin da ke kafirta don zunubi makaruhi ko haram ko kaba'ira waɗannan su ne zunubai kafirci kafirci ne da shirka ba su aka nufi ba zunubi in yayi girman mi kamar zina kamar liwaɗi kamar caca kamar shan giya kaga waɗanda duk zunubai ne to ba ka ganin mutum ya kace mai kafiri ba a kafirta da zunubi da mi ake kafirta shirka da kafirci su ake ka amma in don zunubi ba a kafirta kaga wannan saɓanin khawarij khawarij suna da ra'ayin duk laifin da ka aikata to kaba'ira ne su babu magana karamin laifi ko da karami da babba kowane babban laifi ne sannan kuma sababiyyar laifin nan to ya san ce ma imani ka zama kafiri don haka za ka dawama wuta maganar a sa wasu wuta a hishe su ba ta taso ba ko shiga wuta ya tahe kenan ra'ayin khawarij Eh, mu'tazila sai sun ka saba musu su kuma sun ka ce eh duk laifin da ka aikata babba ne babu babba babu karami duk kowane laifi babba ne sannan komi girman laifi shi kuma ba za ka zama ba za a ce maka kafiri ba sai dai abin ga a aje ka manzilatun bayan manzilataini ba a ce maka in ka aikata sabon Allah ka aikata kaba'ira don haka ba a ce maka mumini sannan kuma ba a ce maka kafiri sai dai a tsaishe ka tsakiya a kira ka fasiki su ko haka kaga duk dai ba su yi daidai ba ko madalla to Allah ya shirya shi mu to to, to wajibi ne mutum ya kudurta cewa ba wani mutum da ke kafirta saboda zunubi inda da cikin mutanen alƙibla ne masu huskanta alƙibla musulmi kenan don haka ba a kafirta musulmi saboda ya aikata zunubi ke sai dai ga, ga tawili mutum ya taya tawili don haka kafirta shi wannan tawili ne wa anna shuhada'a haka wajibi mutum ya kudurta cewa shahidai su wane ne shuhada'u jam'in shahidi shahidi wai misa shuhada'u an kira shuhada'u wanda ya mutu fagen fama ake kira ne shahidi kaga shahidi fa'ilun da ma'ana fa'il shahidun shahidu maza shahidul janna bi ma'ana hadirul janna duk wanda ya mutu fagen fama aljanna ya direct yana cikin aljanna to sai an ka kira su maimakon a ce shahidun sai an kira shahidun jami'i ne zan shuhada'u to kuma wajibi mutum ya kudurta cewa shuhada'u waɗanda nan mutu fagen fama a haya'un rayayyu ne inda rabbihim wurin ubangijin su yurzaquna ana arzitta su kafin alkiyama ta tsaya a kai su gidansu na har abada cikin aljanna nan da suke cikin kabari matsayin rayayyu suke kamar yadda Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanuna hadda zuwa ƙarshe wani wuri ya ce wala taqulu liman liman yaqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'uruna rayayyu ne kada ku ce mu waɗanda an haka shi cikin daga kalmar Allah matattu ne a'a rayayyu ne to wace irin rayuwa rayuwa ta dawo duniya ce wallahi na gawa ne na mun taba haduwa da shi kasuwa kaza ba rayuwa ta dawowa duniya sai annabi ya bayyana mana rayuwar cikin hadisai yace in an kasa cikin kabari in an ka zare rayuwar su maimakon a kai illiyi na soto na aji rayuwar mumin ne ko su jin wurin aji rayuwar kafin rai to su sai a sa tsuntsayen aljanna su haɗe rayukansu sai su su rinka kiyo cikin aljanna suna cin 'ya'yan itacen aljanna suna shan ruwan aljanna don haka ni'imar tana kai ma ruhi tun kahin su zo ita ce rayuwa ba rayuwa ta a dawo duniya a koma wani aiki ba ma'adalla wa'arwa ahalin sa'ada kuma wajibi mutum ya kudurta cewa rayukan mutanen arziki sa'ada arziki na lahira ba na duniya ba shine sa'ido to rayukan mutanen arziki mutanen kirki kenan baqiyatun wanzazza ce ba za ta kare ba na'imatun za a yi ana yi mata ni'ima illa yawmi yub'athun har zuwa ranar da ake tayar da su can cikin kabari ana yi musu kaga azabar kabari da ni'imar kabari kenan gaskiya ne su waɗancan shuhada'u za a sa rayukan muminne sun kasu kashe uku muminne sun kasu kashe uku bayan sun mutu akwai annabawa su rayukansu da sun mutu ba inda za a ji su illa cikin aljanna aljanna za a kai su direct annabawa shuhada'u su ko tsuntsayen aljanna za a sa su haɗa rayukansu suna kiyo suna cin 'ya'yan itacen aljanna da ruwan aljanna ni'imar na kai musu kahin a kai su sannan na uku sauran mutanen kirki salihan bayi to su ko sai a yi musu wayarin safiya da marece kullum sai an nuna ma gidanka na aljanna saboda faranta ma sannan sai a yi musu wayarin za a buɗa musu kabarin suna yawo cikin kabarin duk inda suka sun zuwa suna zuwa cikin kabarin sannan a buɗa musu sannan a yi wayarin da aljanna kuma hosan esan aljanna da sauran abubuwa suna kawo musu kahin su shiga haka an haka kasa rayukan muminai to wajibi amen wajibi mutum ya kudurta cewa rayukan mutanen kirki su ada'u masu arziki baqiyatun wanzazza ce na'imatun wanda ake wa ni'ima ce ila yawmi ba'thun har zuwa ranar da za a tayar da su a sa su aljanna bayan an kare hisabi wa arwaha ahli shaqawa hakan ga mutum ya kudurta rayukan tababbu suko mu'azzabatun wanda ake wa azaba ce cikin kabari ila yawmi dina har zuwa ranar sakamako ranar da za a hishe su a yi musu hisabi a kai su wuta to nan cikin kabari kaga wannan na nuna ni'imar kabari da azabar kabari duka gaskiya ne ma dalla to Allah ka ni'imtar da kabarin mu shi yasa cikin addu'o'in manzon Allah yake cewa waje alqabrahu rawdatan min riyadil janna Allah ka sanya kabarin sa addu'ar da yawa wani mamaci da yazo sallar gawa Allah ka sanya kabarin sa ya zan fadama daga cikin fadamu aljanna wala taj'alhu hufratan min hufarin nira kakka sanya shi rame da cikin ramin wuta shi ko kahiri da wanda ba a azaba sai a yi mai wayarin sahiya da mareci kullum sai an nuna mai wurin zama ne cikin wuta kahin ya zo shi ɗaya ishe shi azaba sannan akwai kunamu akwai macizai akwai kunci akwai wanda kabari zai macewa sai a waza ta ta dama ta hito hauni ta hauni ta hito saboda macewa kabarin haka dai haka dai za a kama takura musu cikin kabari don haka da azabar kabari da ni'imar kabari duka gaskiya ne Allah ka ni'imtar da kaburran mu to wa annal mu'minina kuma wajibi mutun ya kudurta cewa mu'minai yuftanuna ana fitinar su fi kuburin cikin kaburburan su wace irin fitina tambayoyin da za a yi musu ana yi musu tambayoyi shine fitinar tambaya nawa ce tambaya uku man rabbuka bayan masu turbuda kamar yadda hadisin barawa dan azim mun yi cikin ahkamul jana'iz hadisi mai tsawo wanda annabi yayi wa'azi da an kazo turbuda gawa makabarta annabi sallallahu alaihi wasallama yace bayan masu turbuda sun juya suna juya sai a mai dama mutum rayuwa ta yana jin sautin takalman su baya da halin hitowa ya bi su to suna tafiya masu turbuda sai mala'iku biyu sai su zo sai a zo a zannar da shi an ka zannar da shi sai a ce man rabbuka waye ubangijinka kafiri ya ce ha ha la'adari ban sani ba kana sani ko yau dan wanga taji wani shi ko musulmi mai sabo sai ya sha kashi sannan ya faɗi taji mumini da an ce man rabu ka sai ya ce rabbi Allah Allah shine ubangijina wa ma dinuka me addininka dinil islam musulunci shine addinina wanda ka dariƙa ko mai ce dariƙa na'am duk da abin da haka shi zaka ce wa man nabiyu ka waye annabinka sai ka ce annabi muhammadu in ka bi annabi muhammadu in ku wani ka bi shi kenan sai ka waɗi suna ne to waɗannan su a tambayoyin wa ma ƙiblatuka wa ma kaza wa ma kaza nan duk ƙarin mai ƙawa'idi na ma tambayoyi uku na Allah ka ba mu ikon amsa su to shine Allah yake cewa cikin Qur'ani yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da waɗanda na yi imani da zance tabbatacce nan duniya zance tabbatacce shine la ilaha illallah in sun ka zo rigima da wasu wanda ba su ba Allah ya ba su hujja su kada su wa fil akhirati haka lahira Allah yana tabbatar da su da zance tabbatacce sai annabi ya ce zance tabbatacce a lahira shine in an kai musu tambaya cikin kabari Allah zai ba su iko su ba da amsa Allah ka ba mu iko mu ba da amsa bayan an gama turbuda sai a tsaya a ce Allahumma thabbithu Allah ka tabbatar da shi ya ba da amsa to to yana yake shine yace yuthabbitu wa fi quburihim yus'aluna wa annal mu'minina kuma wajibi a kudurta cewa mu'minai yuftanuna fi quburihim ana fitina su cikin kaburburan su wa yus'aluna kuma ana tambayar su ita ce fitinar yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da wannan imani bil qawli thabit da zance tabbatacce fil hayatid dunya nar cikin rayuwar duniya fil akhirah da kuma lahira kaga ayat qur'ani ce yan narke ho to wa anna alal ibadi hafaza kuma wajibi mutum ya kudurta cewa hafazata matsara jam'in hafizun matsara sun tabbata alal ibadi akan bayi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya alamuna ma taf'aluna kowa yana da matsara mala'ika biyu ne guda gehen damu guda gehen hagu ba abin da haka ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid magana wagga ba ka iya yin lafazi da ita face akwai rakibu da atidu suna nan wannan gehen dama shi ka rubutun ayyukan lada na gehen hagu shi ka rubutun ayyukan zunubi to amma ba darajar su guda ba wurin Allah na dama shi mai rubutun lada shi an babba wanga shi an mataimaki ne don haka mai zunubi bai rubutawa sai ya nemi command ga ga wanga mai amma shi mai lada shi bai neman da kai yanzu ana rubu yana rubuta ma to shi kuwan gaba ba da kuma sai kayi sa'a uku uku ne ko shidda da aikata zunubi in baka tuwo in ka tuwo ma kenan an wuce wurin in ba ka tuba ba sannan sai a rubuta sai ce a rubuta in ka tuba kuma sai a goge to wajibi mu kudurta cewa bayi suna da matsara yaktubuna amalan suna rubuta ayyukansu to ayyukan nan da sun ka rubuta su ne za a baka a ce ikira kitabaka fa bi nafsika yawma alayka hasiba kaga ba irin prosecution din duniya ga prosecutor a karanta ma laihinka ka yadda ko baka yadda ba wanda zai tsaya ma kai za ka karanta laihinka kai za ka akan ka hukunci kai za ka shaida akan kanka da sauransu kowace gaba Allah zai yau mata shaɗu alaihim alsinatum wa aidihim wa arjulun bima kanu to ka gani wani wuri ya ce wa ƙalu lijuludihim hadda fatu za su yi shaida sai su ce mu fatunsu lima shahittum alaina don me kuka baka shaida akan mu ƙalu sai su ce an ɗaka nan lahun ladhi a daga kulla shay'in Allah wanda ke sa kowa magana shi ce mu yi magana ko wace gaba za ta ba da shaida don haka ka daɗe baka yi duk abin da haka sun yi ba ba zuri na da za a daukan lauya ba ya kan lauya shaidanin lauya nan duniya to kuma kun san ko nan duniya an kai ga alƙalin ƙware lauya tsoro ya kaji to to balle can to Allah ka shiryar da mu to ina yake wala yasqutu shay'un min zalika kome min zalika ismul ishara zalika mai koma ne gami babu abin da ka faduwa min zalika daga wannan an ilimin rabbim daga ilimin ubangijinsu daga sanin ubangijinsu zalika ishara ga me a amaluhum wa anna alal ibada hafazatan yakatubuna amalahum dole a kudurta cewa bayi suna da matsara da ke rubuta ayyukansu to ayyukan nan kakka dauka Allah ya sa mala'iku su rubuta ayyuka don kila wani abu na iya kubce mai bai san da wani abu a'a ya san da komi amma saboda a baka fiya hayarin gobe kiyama kada ka ce an zalunce ka ga sheda war rubuta kuna rubuta to shikenan gabubuwa su ma sai a bude su kaga an baka duk da wani abenu da zaka iya kawo uzuri an rahe mashi shine ba wai don Allah bai sani ba ko ko a ayyuka sun wa Allah yawa kila ka aikata wani abu Allah bai san shi yasa ya samu tsaron shi an ma'anar maganar mai risala da ya ce wallahi yasqutu shay'un min zalika komi na ayyukan bayi baya faduwa an ilmi rabbim daga sanin ubangijinsu ya san komi ko wa anna malakal maut kuma wajibi a kudurta cewa mala'ikin mutuwa mi suna ne mala'ikin mutuwa to akwai hadisin da ya zo da azara'ilu matsayin suna ne hadisin bai inganta ba abinda ya tabbata shine malakul maut haka Allah ya kira shi haka annabi ya kira shi qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum to haka don hadisai haka sun kace hadisin da yazo da azra'ilu da ifi ne don haka bai tabbata ba haka akwai wanda yace abdul jabbar shi ma a suna ne mala'ikin mu duk dai ba su tabbata ba to wa anna malakal maut kuma wajibi a kudurta cewa mala'ikin mutuwa ya qabidul arwah yana karbar rayuka bi izni rabbi da iznin ubangijinsa shi on his own bai iya karbar rayuwa ko ta kiyashi sai an bashi izini an ce ban sani ko ya tabbata kullum mala'ikin mutuwa sai ya sallama mu kowane dan adam ko wace halitta sau 40 amma kaga tunda bai bada izini hayya bai dauki rayuwarka ba shi ya nuna ba on his own ba sai an bashi izini eh da izinin ubangiji in ba a bashi izini bai iya daukar rayuwarka ashe kenan ba shi ya kamata a ji tsoro mai bashi izini ya kamata a ji tsoro wa anna khairal quruni alladhina ra'aw rasulullahi to ne ya kamata mu tsaya mu tsaya nan mm karbar rayuwa Allah ya sa mu cika da imani to waɗannan duka aqidu ne na ahli sunna don haka jama'a aqida ahli sunna guda ce ko biyu ko goma ko 20 aƙidu ne masu yawa to don kayi kuskure ga guda shi kenan sai a kore ka ga sunna gaba ɗaya ce kai ba ahli sunna ba ne in bancin shaidanci to Allah ka shiryar da mu kun balle wasunsu duk ba a yi ijma'i a kansu ba akwai waɗanda an ka yi ijma'i akwai waɗanda malamai sun ka saba sun ka saba game da su to waɗanda ma anna ana suka wasu a kansu waɗanda ba a yi ijma'i ba ne akwai masu ra'ayin cewa ba haka nan ba ne sauransu kamar matsalar zanga-zanga babu zanga-zanga ga musulunci in jiwa ai ba matsala ce ta ijma'i ba akwai magabata waɗanda sun ka halattar da zanga-zanga har cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi din don akwai su wanga sun wasa da na Umar zanga-zanga su Abu Musa al-Ash'ari sun wa Umar zanga-zanga Abdulrazak As-Sanani ya kawo athar din da sauransu imamu abu hanifa shi ra'ayinsa ne sadda duk shugaba ya hito da wani ya halatta a mai zanga-zanga akwai malamai na musulunci magabata waɗanda adda ra'ayin ya halatta a zanga-zanga don haka ba matsala ce da an kai ijimai a kanta ba ta san na ce an ka tare zanga-zanga zan shigo mutane ka tafi gomi malla ya sa nice baka ji na faɗi nice sai da Allah ya hemin ba kenan kaddara in malaihi ne sai da Allah ya hemin amma da mu za a yi ya tadda hankalin gwamnati kwarai kwarai sai da an hakiran can ka ce za ka yi zanga nice eh ko akwai dokar da ta hana min zanga-zanga